الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدلنا بهذا المحضر ولتعطه بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد الحمد لله mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da sake gama mu a wannan halka tamu ta asubahi a yau talatin ga watan takwas alif dubu biyu da goma sha shida don ci gaba da karatunmu na usulul fikhi wadda muke bibiya na littafin matnul waraqat na imamul haramaini aljuwaini wanda in ba manta ba yau za mu tashi ne akan matsala da ake kira alhazar wal ibaha ko yace wa amma alhazar wal ibahatu wa min an-nas man yaqul inna al-ashya'a 'ala al-hazar illa ma abahathu ash-shari'ah wa in lam yujad fi ash-shari'ah ma yadullu 'ala al-ibahati يتمسك بالأصل وهو الحضر ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حضره الشرع الاستصحاب ومعنى الاستصحاب ومعنى استصحاب ومعنى ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي ترتيب الأدلة وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي والموجب للعلم على الموجب للظن والنطق على القياس والقياس الجلي على الخفي فإن وجد في النطق ما يغير الأصل أو ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال الحظر والإباحة wannan nukta ko topic da za mu karanta shine abin da ake kira alhazar wal ibaha wato asalin abubuwa kafin zuwa shari'a ko kafin aiko annabi asalin abubuwa wato akwal da afal asalin su kafin zuwan shari'a kafin shari'a ta zo idan tambaye ka shari'a kam da ta zo ta samu abubuwa suna haramun ne gaba da sai ta halatta ko kuma ta samu abubuwa ne halal gaba ɗaya sai ta haramta su wasu misali ta samu abu halal ne duka sai ta haramta wasu ta ce banda wasu ko kuma ta samu abubuwa ne duk kansu haram sai ta ce wa'insu kuma halal ne a ciki mene a hakikarin lamari ya yake na na a asali shari'a da ta zo ta samu abubuwa gaba su haramun ne sai ta ce a'a amma fa kaza kaza kaza kam halal ne ko kuma ta samu abubuwa gaba ɗaya halal ne sai ta ce amma fa kaza da kaza kam haramun ne muna son mu ji aslul ashiyai asalin abubuwa kafin zuwa shari'a hmm? na ya abun yake na ba sani ba to yau za a sani insha Allah oh okay to na ɗauka ko kana da wani ƙarin haske ne wa amma al'azar wal ibahatu mana al'azar haram ko haram shine daga hadisin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam الضرورات تبيح المحظورات larura yana halatta mushe abun da ya zama ma'ana haram larura sai zai halatta shi abun da ya zama ma haram mahdurat daga hadaru haram wal ibaha ibaha kuma ai halal kenan shine jaiz abun duka jaiz ne ko kuma abun duka haram ne da kafin shari'a ta wa amma al'azar amma al'azar wal ibahatu da ibaha din nan fa minan nasi akwai daga mutane amma mutanen nan fa kun san su ake nufi malamai ake nufi an gane an gane ga malamai ake nufi mutane ne don qur'ani ma ya ishara zuwa ga kaji an ke nas amma ana nufin wasu ne ba duka ba qur'ani yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum wa ahlikum nara ko ya ku mutane ku kiyaye kanku daga abin da zai sa ku ku shiga wuta da iyalanku wa quduha ne ne annasu abun hura wutar shine ne mutane mutane gaba da a kafirai azzalumai mujrimai fasikai abin da muminai ko yawa to shine anan ma wa minan nas yana daga cikin malamai man yaqulu akwai da suka ce innal ashiya'a 'alal hazari lallai abubuwa gaba da da kafin zuwan shari'a haramun ne komi haramun ne kun yarda malamai ne ba daga malamai akwai sabani ne akai wasu malamai suka ce komi haramun ne kafin zuwan shari'a komi haram illa ma abahat shari'a sai dai abinda shari'a ta zo ta halarta ta ce abu kaza kan halal ne to shikenan amma asali komi ne haramun ne to ko an san me hujjansu me hujjan malaman da suka faɗi haka komai haramun ne sai dai shari'a ne ta zo ta halatta me hujjan su suna da hujja malamai sun taɓa yin magana ba hujja an taɓa malamai haka kawai su kawo magana ba hujja ba taɓa ba suna da hujja to a gurguje saboda lokaci hujjan su wai shine waye ne malikin komi da komi eh to wala khaliqa illa illa Allah ne ko ba wani maliki sai Allah shi kadai shi halitti komi da haka menene komi kayan waye ne komi to kai saka tawa naka ne komi na shi ne halittar gare komi kai kuma da aka kawo ka naka ne da zaka dauka ka je halal sai an halatta maka kenan tunda ba naka bane ya ce lahu mulku samawati wal ardi lahu ma fi samawati wa ma fi ardi wa ma bainahuma mahmuri ko abin da yake sammai bakwai da ƙasai bakwai da tsakanin sammai bakwai da ƙasai ma gaba ɗaya na Allah ne ba naka bane ko na ko akwai mai shi to tunda abu abu wa naka ba kam ya halatta maka hujjansu kenan in dai abun nan ba naka bane wannan abun taba shi ya zama me kenan a wurinka sai in mai shiya ne ya halatta maka to kenan a kafin shari'ar Allah ta sauko a hannun annabawa komi haramun sai dai sun sai shari'a ta ce wannan an halatta ma naka ne wannan naka ne wannan ma naka ne yanzu an yarda da hujjansu ko ba yarda ba da suka kawo hujja an gamsu to wai can ne an dauka ka dauka wai masu sabani da su ne ka dauka ba su da hujja ne mana hmm su ne ka dauka ba su da hujja ne to wannan shi da dalilin su da suka yasa da yasa suka ce komi haramun ne tunda komin nan na Allah ne kai kuma ba naka bane in ka zo za ka yi amfani da shi dole sai amma izini izinin nan shine halattawa aslul ashiya'i alhazar an ji dalilin su ko to suka ce innal ashiya alal hazri wannan bangare ne kenan kowane abu haramun ne yana bisa haramci illa ma abahatu shari'atu sai dai abin da shari'a ta zo ta halatta shi ke nan magana ta kare sai ka mai yi amfani da shi ya zama halal fa illam yujad fi shari'ati in ba samu ba a ciki a shari'a ma ya dullu ala ibahati abinda zai shiryar zuwa ga cewa wannan abun halal ne yutamassaku bil asli sai ai a kane ai riko da asali an gane karatu sai ai riko da me da asali mana haram din kenan sai a bar shi a haram kawai in dai ba a samu wani nassi a shari'a da ta zo ta ce wannan abun ya halatta ba to sai a rike shi a matsayin asalin sa kawai asalin kuma shine ne haram shi kenan duk abin da baka samu wani nassi da shari'a ta halatta ma ba to rike shi a matsayin sa na asali wa huwa eh hazar shine haramci to mun gama da nasu mun dan yi sharhi kaɗan to wa minan nasi akwai kuma a cikin malamai kar kuma ta annas anan shi ma dai kaman wancan man yaqulu bi diddihi akwai wanda suke faɗin kishiyan wancan magana ta sama din wa huwa shine kishiyan shine annal asla fil ashiya'i cewa asali a cikin komi al ibahatu halacci komi halal ne komi halal ne a asali kaga su kuma sun saba da wa wa'incan illa ma hazzarahu shar'u sai dai abinda shari'a ta zo ta ce mai wannan abun haram ne to karka dan bara ka taba shi ba to su kuma mai hujjan su tunda kun hau hujjan wa'incan kan wa'incan da suka ce komi a asali haram ne komi haram ne sun ba da hujjan su cewa ne له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما komi na cikin sammai da cikin kasai da abin da ke tsakanin saman da ƙasa gaba ɗaya na Allah ne mallakansa ne mulku samawa da lardi dukkan Allah ne ko to tunda nashi ne in zaka taba abin da ba naka ba sai amma izini kenan bai halatta ba sai amma izini izini shine zai zama ya halatta ma kafin ai izini haramun ne a wurinka shine hujjan wa'incan da suka ce asalin komai mai haram to wa'innan da suka ce su kuma a kishiyan haka ne asalin komai halal ne sai dai abinda shari'a ta zo ta mai ta haramta to su kuma mai hujjan su waye dai hararo mana da kun gano hujjan wa'incan ka eh ba wai yana rubuce a littafin bane ai kai zaka tsalo suna da shi a sharhohin wannan littafi an kakkawo abubuwan duka na duba shiruhu din sharhohin littafin to ku ka ku wani ya hararo ma eh eh ba ku sani ba to wancan sun ce komi na Allah ne lau ma fi samawati ma fi lardi to ma banyawa da haka tunda naji ne baka da iko akan wani abu sai an halatta maka wayannan kuma suka ce a'a komi halal ne sai dai shari'a ne ta zo ta haramta to me hujjan su kuma to hujjan su shine ayan alqur'ani ne su ma والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا Allah nan ba shi ne halatta da abun da yake doron duniyan nan gaba ɗaya ya halatta mu naku ne yake inji naku ne a wani wuri kan ma san da ya hada hadan na cikin saman wa khalaqa lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an minhu akwai ayan ko babu shi Allah ta muku abin da yake sammai da abin da yake kasai gaba ɗayan na ku ne na ka kan me kenan komi ya halatta maka naka ne yake naka ne to yanzu kenan komi halal ne sai dai in ya zo a cikin wanda yace komi halal din ne in yace to fa banda kaza banda fa kaza banda fa kaza to sai kai birki inda aka ce banda kaza banda kaza din wai ko a bakara babu wannan ayan ne ma fi lardi jami'an din nan da aka ce ya halatta muku abin da yake ya halitta muku duk abin da yake bayan kasa ko kuma babu kulumin ma fi lardi halalan tayyiban ku ci duk abin da yake doron duniyar nan halal ne na ku ne wa khalaqa lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an ne komi da yake sama da kasa gaba da an halitta muku na ku ne an gane an fiskanci hujjansu to su kuma shine hujjansu wannan ayoyi su ne hujjansu sai suka ce to anan abinda za ka yi ka gane shi ne ubangiji in ya tashi duk abun da ba halal din ba ne zai kama ne da nassi ya ce banda kaza banda kaza ne in dai abu ba halal ba ne to Allah yana kamawa kuma haram shi ne kaɗan tunda ya halatta komai to abun da ba halal ba ne shi ne ɗan kaɗan shi yasa yake iya kama shi da Allah ya tashi sai kaji yana cewa hurrimat alaikumul maitat waddam wa lahamul khinzir ko wa ma uhilla li ghairi llahi wal munkhariqat haka dai mun karanta wannan ma a bana tafsirin mu na bana ko a tafsirin ramadan to sannan kuma a wurin aure Allah da ya tashi da yake wa'inda aka haramta su ne ba su da yawa a qur'ani kan kwata-kwata guda goma sha biyar ko sha hudu ne ko kamar yadda shehul islam ya faɗa cikin tafsirinsa radiyallahu ta'ala daga kan wala tanki huma naka aba ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa sa'a sabila ko ha zuwa aka zo hurrimat alaikumul maitatu wad damu na ay hurrimat alaikum ummahatukum aka gama su gaba ɗaya har aka zo na ƙarshe aka ce wal musanatu minal wal musanatu minal ladina والمسلمات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم كتاب الله عليكم ba ita ce ta ƙarshe ba matar aure inda an ce wannan tana da miji to haramun ne duk duniya wuri aure ta duk yadda kake ji za ka yi aure to wannan kan ta zama haramun matar aure ba da Allah ya gama sai ce ne wa ahalla lakum ma wara'a zalikum duk matan da ba waɗannan ba to halal ne kenan haram shi ne kaɗan shi yasa ake kama shi an gane karatun kuwa to wannan shi ne su hujjansu kenan Allah ya ce ya halitta abin da yake duniya da duk abin da yake doron duniyan nan gaba daya halitta don namu ne to duk da namu ne ka halal ne in ya zo ya ce to a cikin wanda nace na halitta muku na fa banda kaza banda kaza to nan kuma heka abstaining kanka ga barin aikatawa an gane na kowa ko to yanzu nawa za kuka fi karba cikin malamin nan na farkon ko na biyu eh na ƙarshe halal kawai gashe so um, wasu malamai in ka duba sharhi sun kasa abun gida hudu gida hudu suka kasa abun na farko alhazar komi haramun ne komi haramun ne tunda komi mallakan Allah ne sai wanda ya nuna maka ya ce ya yadda ka yi kaza to shi wanda ya nuna maka ya ce yi din to ya zama halal wasu suka ce a komi halal ne tunda Allah ya ce ya halitta mana abin da yake bayan duniyar nan gaba ɗaya namu ne to in ya nuna wani ya ce ban da kaza to sai mu bari kawai amma saura gaba ɗaya halal wasu suka ce a a ba haka bane ma kwata kwata magana ta uku kenan suka ce a a ba ma haka bane kawai su ana duba abu biyu ne wasu suka ce abu biyu ana duba almanafi ana duba almadar ana duba da amfani da kuma cutarwa ana ji wannan abun inda yana da amfani to ya halatta a yi shi ko a ci shi amma in yana cutarwa kuma ba haram mai amfani din saboda wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an din to in zai amfani da sai sai amfani da shi kawai amma in zai cutar fa zai iya zama haram saboda me wala tulqu bi aydikum ila tahlukati Allah ya hana kar ku jefa kanku a cikin abin da zai halakar da ku shi yasa a based on wa'annan malamai based on wannan dalilin nasu ya zama abu na halal ma zai iya zama haram a wurinka na halal ga shi na halal ne ga kowa musulmi amma kai ya zama haram diabetes ya kama ka ka je wurin likita yake to karka ci masara yace masarar nan in ka ci zai cutar da kai to tunda a ka'idar ma'aunin shari'a almabar abinda zai cutar ma yana iya zama haramun to kai gashi halal ne ga kowa amma kai ba haram to akwai wa'inda suka tafi bisa wannan na ƙarshe akwai wa'inda su kuma suka ce at-tawaqquf ake yi at-tawaqquf babu ruwan mu ma da cewa a abun nan halal ne a asali a halal ne haram ne a asali a to da ba aiko annabi ba ka ai magana ta kare kuma wani shari'a za a ce kuma kawai mu bari mu ga yanzu ne aka ce kawai ba maganan asalin su ba a'a me aka ce yanzu kawai wannan abun an nuna an ce halal eh to mu ci ko mu aikata an ce haram to mu bari kawai ko kar mu ci akwai wanda suka tafi haka kawai su kawai tawakkuf a tsayu kawai kar a ce za a yi shishigi a tsaya menene kawai shari'a ta ce ta ce ta halatta mu ci mu yi aiki da shi ta ce ta haramta mu bari kawai kar mu yi aiki da shi ba ruwanmu da wai menene asalinsa mai ruwanmu da asali mu aiki da yanzu kawai to su ma akwai su a cikin malamai saboda lokaci in mun dawo kila karantawa a wasu littattafan za mu yi sharhi fiye da wannan kila ko mu duba menene ba mu tattauna kai al-istihab wato daga al-hadar wal ibaha din nan duk bayanin da muka yi na ba duka yana karkashin al-istisab din ne amma an dauki kalmar ne yanzu za a yi dan bayanin ta a cikin layi ɗaya da dan karan kawai ko duka al-istisab ne wannan bayanin da muka wuce ma duka al-istisab din ne babin sa ne duka amma yanzu sai aka kawo shi kaman azin topic haka yanzu an ce al-istishab a wazanin karatunmu na sarfu tunda yanzu ga mun muna yin sarfu menene ma'auninsa al-istizhab ala wazni menene ha al-istif'al eh al-istizhab ala wazni al-istif'al in ka duba da wasulan da yawan kalmo harufan su takwas ne ko nake ji al-istif'al to al-istishab shi ma wasu lan takwas ne ai harufa ko tara harufan tara ne wancan ma tara ne to mene al-istif'al istishab din nan wa'inne kalmomi ne suka suke daukar irinsa ya kamata a san wannan ma'auni da muka zo menene sarfu zai mana sauki wai ne kalmomi a larabci masu daukan istishab al-istishab al-istif'al din misali kamar me al-istighfar ko sai ne kuma
الاستبداد al-istibdad gaskiya correct good sai me kuma al-istifham ko sai me eh kai ina ina al-istinsar sai kuma me al-istinbat istinbadi ko sai kuma ne al-istisqa ko sai ne al-istimta da kuma ne da sauransu da sauransu al-istirja shi ma akwai ko al-istislam ko da dai sauransu to menene na kwanan ba can a karatunmu na gaya muku manansa misali al istighfar me yake nufi me yake fa'idantarwa dalab ne ko na ce muku dalab dalabul istighfar to in an ce al istishab dalabul me dalabu suhuba ba san daga ina ka zago shi ba ko to na ce al istikhraj ne ne kenan dalabu ikhraj ko hol hofi shalidu me al istifham kalmomin da na faɗa da su me yake fa'idantarwa طلب المهن فهم شديد تو الاستنصار ميك فايدا تروى طلب النصر في جريد أين باكو أدريش تو مي الاستنباط مي الاستنباط الاستنباط منين istinbadi mai yinsa shine mustambit istambaba yastambitu zaƙulo hujja karkashin qur'ani da hadisi a rairayo istambaba talabul istinbab ko istisqaba ba shine neman roƙon ruwa ba الاستسقاء الاستنصار الاستفعال تو على اي حال دي ما الاستمتاع الاستمتاع شوفوا طلب الماء ايه الاستمتاع طلب الماء نعم فدي معنى ايه mata inna lillahi wa inna ilaihi baka san daga ina aka tsago kalmar ba kenan mata mata kaya hon ko yan kayayyaki ko kuma dan jin daɗi ko kuma ya ya ake kiransa ne ma wancan kazantar na mata kyalle na haila da suke menene yake cewa abu wannan abun da suke tsumma da suke amfani da shi na haila shi ma na kiransa mata to ba shi bane ba na ba daga mata bane al-istimta al-ismala talabul mut'a dalabul mut'a to mu je dai kawai karatun mu to istislam kai shi ma ku kawo na kawo al istislam ala wazn al istifal ne al istislam dalabul me eh salam talabu taslim neman a sallama ne a miƙa wuya ya kilo arab redin fa to talabu sufu ba wa ma'ana istisha wa ma'ana istishabul al ma'anan istishabul hal shine ne an yastashibal asla shine mutum ya aboci asali istishab din ai daga abota ne mutum ya aboci asali a inda adam dalili shar'i inda aka rasa wani dalili na shari'a to sai ka aboci mai asali kawai ma'ana in an an zo abun nan halal ne ko haram sai to gaskiya ni ban sani ba halal ne ko haram wannan abun ya halatta ai ko ya haramta to an duba ba samu a qur'ani ba an duba ba samu hadisi ba an duba ba samu me ba a ijma'i ba an duba ba samu a qiyasi ba استهزان مصالح المرسلة شرع من قبلنا عمل أهل المدينة أقوال الصحابة وانين وانين دك أن دوا باب تو هاي أي استصحاب الأصل sai aboki asalinsa asalinsa kam ne ne halal ne in asalinsa halal ne kafin zuwa shari'a sai a yi istishabul hal sai aboki asalin kawai an gane karatu in kuma asalinsa haram ne sai aboki ne haram din kawai in dai an duba abu babu shi babu hujja kawai a shari'a babu shi to sai ne sai aboci asali istishab a aboci ne asali shine ma'ana ma'auni ne a auren malamai kuma istishabin na abun mamaki dukkan malamai babu wanda baya aiki da shi dukkan mazhabobi hatta zahiriya wanda suka ce ba ta aiki da kiyasi to ko su suna amfani da istishabi nan nemi hujja a ko ina an rasa to sai a ce to a dubi asalin abu ne ne tushensa asalinsa ko sai a aboce shi a haka kawai a tafi da shi a haka wannan ma'auni ne ɗaya daga cikin ma'aunai na shari'a shi yasa shi abdullahi gwandu da yake ga yadda yake sai an rasa ko biya ake aiki da shi sai ya kai shi can ƙarshen littafinsa alfiyansa daga kan istisabi ma ce tamma hunal kitabu daga nan daga wannan matsalan kawai littafin nan ya ƙare bai jera shi da sauran masadiru tashri'i ba sannan ya gama littafin jan sai ya wadaki mutum za mu zo inda za mu kai alfiya to da shi istisabi za mu kulle alfiya din insha Allah tamma hunal kitabu haka yace an gane ma'anar istishabi ko alalu dalilin abu a shari'a ko ina da ko ina in an rasa sai a yi ne sai aboci ne asali shine ma'anar istishabi ya duba asali menene hukuncin sa kawai shiken to tartibul adilla ko tartibul adilla ta waɗansu sun daga da yawa cikin masu sharhin wannan littafi suka ce gaskiya da ba nan ya kamata ya kawo tartibul adillan nan ba da can karkashin babin a ta'aru ai mun karanta a ta'aru a baya ko in abubuwa suka yi karo me za a yi za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza ko su jam da tarjih da kuma da'awar nas kun tuna karatu kun tuna aiko ba manta ba in abu yayi karo misali a ganin ka kai kaman nasosi sun yi karo ne sun fiskanci zuna to sai ai ne sai ai kokarin hada su ai aiki da su in ya gagara ai ne tarjihi ko in ya gagara sai ai ne da'awar nas ba haka bane to da a karkashin wancan ya kamata a sa wannan tartibul adilla yadda za a jeranta hujjoji daga kaza sai kaza sai kaza din nan da a can za a kawo shi ya kamata da yawa wani suka suka fara to amma wasu suka ce a'a ba ba haka ba ai yanzu yanzu ya gama magana akan yayi magana akan sources of shari'a an yi magana qur'ani an yi magana sunna ko an yi maganan ijma'i an yi maganan iyasi to tunda aka yi maganar su to ai sai a kawo kuma yanda daga wanne za a fara aiki in in an zo za a kafa hujja kaga ai nan ma dai yana kan doron layi ko sai a ce daga kaza ne sai kaza sai kaza sai kaza to shine za a je tartibul adilla in an zo za a bada hujja an tambaye ka kai malam ba ni hujja akan wannan abun da kake to hujjan farko da ake so ka kawo shine kaza in an rasa kaza sai kaza in an rasa kaza sai kaza in an rasa kaza sai kaza to yadda za a jera hujjoji kar ka zo ka dauko akwai hujjan da ya zi ka dauko hujja lagoi lagoi ga aya misali ka je za ka dauko istishabi ha to abu bi asali abu mana ha to ga nafsi alqur'ani ya ce abu kaza halal kai kuma kana nema a kakalo wai wai asali wani asali kuma ga ga nafsi to shine tartibul adilla adilla yadda hujjoji za a jera hujjoji wanda za a fara gabatarwa kafin kaza wa amma adilla amma su hujjoji yadda ake duba su fa yuqaddamul jaliyu minha ala al khafi ana fara gabatar da hujjan da ya fito fili tukunna kafin wanne ne wanda yake bai fito fili ba boyayye an gane bayanin ko hujjan da ya fito fili shi za a fara gabatarwa kafin hujjan da yake koyayye an gane karatu ai a hujjoji an ce ga hujja ga hujja za a ga akwai wanda ya fi fita fili a hujjoji akwai kuma wanda za ka ga shi sai an bincika sosai ake wakulowa kamar ya misali ana gabatar da shi kafin wannan misalinsa shi ne ai akwai baboba da muka karanta a baya su ake nufi za ka jawo akwai am da khas ko babu da am da khas wanne ne jali wanne ne khafi tambayan ku nake mun riga mun karanta dai a baya an ga kawai nake nema am shine jari kaji ka fadi baka gane karatu ba ba gane karatu ba shi yasa ranan da shi kenan dai in bar shi ma haka ba gane karatu ba kha shine ya fito ya fi fitowa fili malam kha din shine fitowa fili am shi ne bai fito a fili ba don kawai kai kana aunawa da ɗan basiran ka ne kawai shi yasa bari a fito ma da abun ka gane bayani da nake ubangiji ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna sarakata uru'in matan duk da aka saka idan ta zaura qur'i uku haka ne to ƙur'in nan muƙaddara ma jini ne jini uku ko in daga jini uku shikenan ne eh wannan wannan ayan ami ne ko kasi ne ina so in laluba ku in ga ko karatun da muka yi yana nan ko bayan wannan aya ami ne ko kasi ne to wannan ya ce kasi sai waye kuma kun yadda ko kuma kuna da ja tambaya da wuri da Allah kai kun yarda da maganan Umar cewa khasi ne ko kuma kuna da ja in kuna da ja waye mai ja in ganshi amini to me hujjanka me hujjanka Umar me hujjanka kai ma kowa ka hujjanka ai usulul fiqh muke ba dama ka kuskura ka faɗi magana ba ka bada hujja ba karatun usulul fiqh muke a ba wannan ba da Hausa ake bayani kuma ba wannan shine zan gane an ba saboda duk matan da ne wannan mun karanta da ku dalili an ce wal mudallaqatu al mudallaqatu al alif wal lam ma'rifa yana nuna ne umumi ko kun manta karatun da muka yi ku koma babul am wal khas za ku gani al ma'rifa yana gwada mai umumi wal mudallaqatu yana gwada dukkan matan da aka saka kawai kaga ya shigar da mata mai ciki ya shigar da tsofuwa ya shigar da yarinyar da bata taba al'ada ba ma ya shigar da mata bagla da muka faɗa din nan wanda ma kwata kwata ba ta yin haila dukkan su dai gaba daya jini uku haka ne to sai muka ji wani aya a qur'ani yana cewa wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlahunna mata masu ciki idan su sai ran da suka haihu yau din nan mijinta ya mutu sai sai ta ce musu ina da cikin wata na kuma kila jininta sau uku wata wata kake gani kaga da wata uku za ta yi ko to yau ba jininta eh idan ta yane ne sai ta yi wata wajen kusan tara ko takwas da wani abu kila to na biyun nan shine kafi shi ya bibi ta fili a maganar sa ita shine jali in ka ce kuma shine jali wancan ne jali to ya za a yi da wannan wannan shi ya bibi ta an gane karatun to ana gabatar da hujja wato aljali wa abin da ya bibi ta fili akan me abin da ya koya wannan aya a dunkule aka faɗi abu a zo a kawo ma maganan kuma salakata ƙuru ɗin akwai waɗanda suke shekara goma sha ma iddansu kwarai da gaske akwai matan da take ganin jiri shekara biyar biyar kwarai da gaske akwai su akwai masu gani shekara biyu shekara shekara ko wanda muka fi ku da su a yi mun karanta wannan na kawo wannan maganganu saboda haka dai ana gabatar da abin da ya fito fili jalil akan me wanda ya buya ma'ana kenan za a gabatar da khas akan me am ana gabatar da muqayyad akan me eh mutlaq ana gabatar da mufassal akan me mujmal haka dai haka dai haka dai haka dai ake wal mujibu lil ilmi ala al mujibi lil dhann sannan ana gabatar da abin da ke wajabta ilimi akan abin da ke wajabta zai zato kamar ya jana shi ma mun karanta karatun ku na baya ne duk aka dauko ana so a daɗa fitar muku shi wara-wara abin da ke wajabta ilimi ana gabatar da shi akan abin da ke wajabta ne zato kamar yaya a gurguje kamar yaya me yake wajabta ilimin me yake wajabta zato wallahi tallahi mun yi da ku a nan mun tafi ku menene yake wajabta ilimi me yake wajabta zato eh da ku nake ne yan gano ne to abin da yake wajabta ilimi shine abin da ya shafi kamar tawaturi in aka ce wannan abun mutawatiri ne to yana wajabta ne ilimi shine qat'iyu qat'iyu subuti kenan qat'iyu subuti abin da qat'iyu subuti ne shine ne yake wajabta ilimi qur'ani gaba gidansa qat'iyu subuti ne amma na za a iya ganin ƙaƙƙin subuti ne amma wani lokacin ba zai zama ƙaƙƙiyu dilalati ba sai zama zanniyu dilalati ko zinniyu dilalati hadisai ma akwai zaka ga ƙaƙƙiyu subuti akwai kuma zinniyu subuti ma'anan ƙaƙƙiyu Qur'ani kam duk inda aka ce ma abun nan Qur'ani ya to ƙaƙƙiyu subuti tabbas ya tabbata daga Allah ne ba wata aya a Qur'ani wanda ba daga Allah ta zo ba yanke dukka ya tabbata haka ne saboda ne saboda la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi ba yadda za a yi barna ta zuwa Qur'ani balle a ce wannan abun bai inganta ba ba Qur'ani bane ina ka samu shi ha Qur'ani in dai ya zo a cikin mushaf Usman to kan in subuti ne tabbas ya tabbata Allah ne ya faɗa kawai to amma zai iya zama kuma katiu dilalati tabbas abinda ayan take nufi haka ne yakan iya zuwa kuma abin da ayata ke nufi ana zato ne shine zannin su gudu ne misali Allah ya ce ya lazina amanu za umtum ila salati fansilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq ya kuma ne kun tashi za ku yi sallah ku me ko wanke fuskokin ku da hannayen ku zuwa me tsugurguma da Allah ayan da tace a wanke hannaye kadi subuti ne ko ba kadi subuti bane ya tabbata daga Allah ne ko ba daga Allah bane a wanke hannu zuwa kusa sarin hannu shi ne Allah yake nufi ko ba shi ba ya tabbata aiko kaki su kaki dilalati tabbas Allah yana nufin har zuwa kusa sarin hannu su gurguma guyon hannu to da aka zo maganar taimama Allah ce wamsahu bi ru'usikum wa aydikum min ku shafa fiskokinku da hannayenku daga kasar min daga kasar ko to cewa ayan nan kadir subuti ne ko ba kadir subuti bane tabbas daga Allah ne ko ba haka bane amma shafa hannu din nan da yace a shafa hannu kadir jilalati ne ko zanni jilalati zanni jilalati ne saboda an yi sabani tun zamanin malamai gaba ina ne aka ce a shafa can kam Allah ya nuna ga inda za a tsaya kaɗis jilalati ne babu wanda ya isa ya ce ga in yadda za a yi Allah ne fara to amma da yake a shafa hannu kawai ya shiru bai ce zuwa kaza ba wasu malamai su ce a iya wuyan hannu ne ga hujjar mu ga hujjar mu amma duk ababin zato ne Allah ne bai faɗi haka ba bai ce iya wuyan hannu ba sun ce a to ai tunda an je da aka ce a yanka hannu hannu faɗau ajiyahuma a yanka hannun barawo annabi ya yanka zuwa wuyan hannu wai suka ce a'a taimama magajiyan alwala ne tun da aka ce a wanke zuwa kusa sarin hannu a alwala to taimama ma haka ne ka ce a'a inda magajiyan alwala ne malam wannan wane ne malam shafi inda magajiyar alwala ne don me ba a ce a shafa fiska a shafa kayi a shafa kafa ba tunda da magajiyan alwala ne a shafa duk inda ake wankewa kayya kayya kayya kayya to kaga dai zanni su guje ne zato ake yi kowa zato yake kaza Allah yake nufi manufar Allah ba a da garanti anan to akwai su to in an zo in ga zanni ga qat'iyu subuti qat'iyu dilalati to shi ake dauka a ajiye zanni subuti zanni dilalati an gane bayani mujibul ilmi shi ake dauka akan mujibul ilmi lizanni in an ce ga wannan hadisi mutawatiri ne wannan hadisi kuma ahadi ne to za a dauki ahadi a aje mutawatiri kuma kana hauka ne bari da fito muku abu fili sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi yana cewa man istajmara falyutir duk wanda zai yi istijmari tsarkin duwatsu to ya witirta ya witirta me annabi yake nufi me yake nufi duwatsun ne zai witirta ya ɗauki uku ko kuma tsarkin ne zai yi sau uku me annabi yake nufi hadisin kan ya inganta tabbas daga manzon Allah ya inganta kaɗin subutu ne amma dilala ba kaɗin dilalati ne me yake nufi a yi duwatsu ne za a ɗauko uku shine ka yi wutiri ko kuma a a dutse ɗaya za ka ɗauko in ka zo tsarkin ka yi sau uku ka ɗauki dutsen ta nan ka goga ka juya ta nan ka goga ka juya ta can ma ka goga a dutse ɗaya amma dai ka yi tsarkin sau uku ko kuma a a dutse uku yake nufi tambaya ne wanne ne annabi da yake fal yutir kawai ya yutir wasu suka ce a'a dutse ne za a dauka guda uku ka dauki wannan ka sa ka goga ka ajiye shi ka dau wannan ka goga ka ajiye ka dau wannan suka ce a'a ko dutse ɗaya ka dauko in kai tsarkin sa uku ka yi yutir dalla akan zato ake tafiya ko ba kan zato ba kan zato ne babu wani to malamai sai suka ce nan ana duba kasratul manafi' fawa'id ana duba mafi yawan fa'ida wasu suka ce a mu muna tsakiya ne ba ma nan ba ma can in ka tashi ka ɗauko dutse uku in ka ɗauko dutse uku sai ka yi tsarki da su ka yi duka uku tsarkin aisa uku kai dutsen ma uku ka haɗa kai kuma da ka ɗauko dutse ɗaya ka ce ai kai tsarki kawai ake nufi kai da dutse ɗaya kaga dutse ba ka hitarta dutse ba to in ka ɗauko dutse uku kowane dutse ka goga shi sau ɗaya to duka ka samu witirin ko ma wanne annabi yake nufi dai ka dace shi yasa zaka ga mai tsarki sai kaga ya tsino dan duwatsun sa guda uku ko ya san da dalilan ko kuwa malamai ko bai sani ba dai ya dace akwai hadisai mutawatirai misali zan muku misali da hadisi ɗaya kawai tun da ba lokaci annabi ya ce ai shafa a hufi ko inda hufi a kafanka kaza in ka zo alwala in ka zo kai haka kawai za ka shafa kawai haka ni kawai zan haka nan ma kai haka kawai ka shafa shikenan to hadisin nan mai karfin doki ne aƙalla ya ci sahabi ɗari suka ruwaje shi ya fi sahabi ɗari suka ruwaje shi ana wannan magana ta ƙare kawai ƙaƙi subuti ne saboda haka ina fata dai kun gane me nan gurin yake nufi mujibul ilmi alal mujibul zan ana gabatar da wato ƙaƙi subuti akan me zannin subuti ana gabatar da ƙaƙi dilalati akan me zannin dilalati in ga abin da haƙiƙa haka annabi yake nufi bara a ɗauko abin da ana zato bane a ce za a maka a ɗauki wannan kawai ku yi haƙuri in mun je gaba tunda za mu yi sharhohin sa ko kuma nazim nazim na shi za mu faɗa da bayani a can mu ƙara misalai na san yanzu ma dai an gane alhamdulillah amma za a ƙara sai kuma me wan nuduku alal qiyasi sannan kuma ana gabatar da nuduki akan qiyasi me nuduki mun karanta shi a baya fakar ku ba mu kunya me nudu'i wallahi tallahi mun karanta shi a baya la ilaha illallah ba ku muraja kuna karanta kuna ajiyewa ne shine nuduki shine qur'ani da hadisi furuci na Allah ko furuci na manzon Allah shine nuduki an gane to ana gabatar da shi akan me akan kiyasi na'am ana gabatar da shi akan kiyasi kamar yaya to in an ce ga qur'ani ba a cewa magana ba a kawo kiyasi in dai ga nassi to babu magana kuma kiyasi yake shi yasa ma malamin usulul fiqh suna da wata bakandamiya da suke cewa la qiyasa ma a wujudin nafsi babu wani maganar kiyasi in dai ga nafsi ko aya ko hadisi ba wai wai ke maganar kiyasi sai an rasa su ake zuwa maganar kiyasi kai kiyasi kan ba iso shi ma sai an je ijma'i tukunna shi yasa wasu suke zargin malikiya wai ai auzu billahi misali da aka zo babin idan aka yi raka'a biyu kan aka zauna sallah mai raka hudu in za a tashi za a tashi da kabbara ne ko za a miƙe tukun kafin a yi kabbara eh za a yi me kafin a yi me misali haka ne ake yi Allahu akbar ko kuma sai ka miƙe sai ka ce Allahu akbar eh wanne ne ake sai ka miƙe to akwai hadisai da suka ce a tashi da da da da da kafara ya za ka yi da su su kuma akwai hadisai da suka ce a tashi da kafara Allahu akbar din akwai hadisai shi za wasu suke cewa ne malikiya ta ginu akan kiyasi ta bar hadisai ta bar sunna hadisai an yi kun yarda ka san malikiya gaba ɗaya haka aka gino sai an gama miƙewa ne ake kabbara in an yi raka'a biyu sai ka miƙe chat sai ka ce Allahu akbar wanda bai yi haka ba bai san ma me yake yi ba a malikiya in dai malikiya kake to sai ka miƙe chat sai ka ce Allahu akbar kuma akwai hadisai da suka ce a tashi da kabbara wai su suke zargin malikawa wai sun ginu akan kiyasi sun ajiye hadisai kun yarda eh wai me wai Iya, muka iya.
ah to ba haka bane ba yadda za imam malik ya gina mazhabansa akan kiyasi bayan ga hadisai yana kallon su tare da ka'idan la kiyasa ba a wujudin nas a'a ki nassi ne ya haɗu da ƙarfin doki na kiyasi sai imam malik ya gina mazhabansa akan sa su wayancan sun gina akan hadisi kawai imam malik kuma ya gina akan nafsi da kiyasi wa ya fi tsakani da Allah wa ya fi wanda ya gina akan ƙarfin doki biyu wato malik radiyallahu ta'ala anhu da ya tashi ya akwai hadisi sahihi ingantacce da ya gwada sai an miƙe ne ake yin kabbara akwai hadisan kuma da suka ce a ali a tashi da kabbara ne to amma shi imam malik sai ya hada da kiyasi ummul mu'minin aisha radiyallahu anha tace zamanin da a farkon lamari salloli duka bibbiyu bibbiyu ne duka biyar din nan bibbiyu bibbiyu ake ai mun mun taba karanta a wurin tafsiri ko daga baya sai aka ƙara bibbiyu aka a sallan tafiya ne kadai aka barta a bisa asali ita kan bibbiyu bibbiyu sallan tafiya shi yasa in za ka yi tafiya da da subahi da azhar duka ɗaya ne a wurin ka duka bibbiyu to sai imam malik yayi iyasi cewa tunda ga hadisi ya inganta kam ya ce sai an miƙe ai kafara ga can hadisin ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha da yace salloli asali biyu ne daga baya ne aka yi ƙari aka tabbatar da asali kuma bisa ne sallar tafiya ita kam ba babu ƙari a sallar tafiya tace to tunda ashe sallan nan a asali biyu ne kenan an yi biyu fa an gama kenan ko ba gaba ne biyun nan ƙari ne sabo ne fil wanda dama babu shi ƙara shi akai don gazo kabbarawa sallan da za ka yi sabo kam a zaune ake yi ko kuma ana tsukuni ake yi ko kuma sai an tsaya ake yi ba sai an tsaya ba ake kabbara har ba wata sallah ce ta daban wanda aka tsaro ta wanda da babu ita malik ya ce to ai sai ka tsaya can ka yi kabbaran kenan tunda ƙari ne wata ne daban wannan ka ta gama ta asali sai gina mazhabarsa akan haka kaga ya fi su hujja to saboda haka dai wannan shine sai kuma me wal qiyasul jalil ala al-khafi haka nan qiyasi na ya fito fili ana gabatar da shi akan qiyasin da ya buya to shi wannan saboda karancin lokaci za mu taɗaita shi haka qiyasin da ya fito fili yanzu mutum ya zai qiyasi qiyasin wannan sai ya fita fili akan kiyasin wancan kaga sai a dauki nashi ai mun yi bayani akan ba types of kiyasin kiyasul illa da kiyasul dilala da kiyasul mai shaba ko to in mutum ya zo ya kiyasi wanda ya kiyasul illati ai nashi ya fita fili akan kiyasu na dilala ko kiyasu kiyasu illatin ya fi akan kiyasu ne dilalatin kiyasu dilalatin kuma ya ce akan kiyasu shabai don kiyasu shabai kamace ce ne ya ake duba ko ya ai duk mun yi misali to wancan ake kaddamarwa kafin wanne kafin wanne wanda ya fi ta fili ake dauka kiyasu illatin wanda illan da take jawo a haramta wannan akwai ta a wannan shikenan sai haramta kawai shan shan solution illan da yake yake haifar da in an sha giya shi ma yana haifarwa sai a haramta kawai ba maganan kama ba ne wannan a'a gaba da illar ɗaya ne kaga ya yana fita fili akan kiyasu ne dilalati akan kiyasu ne shabahi saboda ba lokaci shi yasa nan bar shi haka sai mun je can gaba insha Allah za mu warware za mu kawo misali bari mu ji da nutsu idan aka samu qur'ani ko sunna a dangane da yin abu fa in wujida fi nutsi in an samu a cikin qur'ani ko sunna ma yugayyiru al-asl ko ma yugayyiru asla abin da yazo ya jirkita asali a asali misali halal ne sai ka samu a qur'ani ko sunna ya zo ya canja asali ya mai da shi misalin asalin halal ne sai ya zo ya haramta ko kuma asali haram ne sai ya zo ya halatta qur'ani da hadisi misali a asali abun ba haram ba haram bane qur'ani sai ya zo ya canja shi to sai a tafi da shi a yadda Qur'ani ya canja shi wa illa in kuma ba samu wani nafsi ko Qur'ani ko hadisi da yazo ya canja abu ba fayis fayis tushiba hala sai a aboci yanayin kawai yadda yake tun asali an gane sai a tafi da shi yadda yake asali kawai in halal ne a asali sai a tafi da shi haka in haram ne a asali sai a tafi da shi haka misali a jahiliya kafin zuwa musulunci ana yin kaza in dai bai karo da qur'ani ba sai a tafi da shi haka kawai in qur'anin bai hana ba akwai abubuwa da yawa da qur'ani ya zo sai bar su musulunci bai kalle su ba kawai sai bar su kuma laraba suka ci gaba da yi ko babu akwai su saboda karancin lokaci dai sai gaba a karatu da za mu yi na gaba insha Allah za mu zo mu warware abubuwa wataƙila ma ba zai shige zama biyu ya rage mana bare a wannan littafi insha Allah nan gaba za mu yi tashi akan me towa sharuɗan mufti kafin ka zama mufti mai bada fatawa a za ka ɗaure kai da dandaji shi kenan kai gam kai mai bada fatawa bane sharuɗan mufti za ku ci insha Allah subhanaka allahumma bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa jalla sana'uk wa la ilaha ghayruk nastaghfiruka wa natubu ilayk yan uwa